أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أدي قال جدد وديا الله سبحانه وتعالى wani tattara mu a wannan majalisi mai albarka kashin tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan sura da muke ciki suratul hashar yau muna ranar ta laraba 22 da wata na ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 11 da watan uku shekara ta 2026 Allah subhanahu wata'ala ke cewa kama sanin ladina min qablihim qariban zaqu wa bala amrihim Allah ce misalin waɗannan yahudawa akan abin da ya hada su na musiban nan da azabar da suka gani wanda aka kore su da garin Madina a shekara ta biyar da hijira wanda ake ce musu banu nadir wanda aka sare musu da bini aka walakance su aka kore su to Allah ce misalin waɗannan yahudawa cikin abin da ya faɗa su na azaba da musibar nan ya ce kama sanin ladina min ƙabrihim ƙariban kamar misalin kafiran maka mushrikai wanda su ma irin wannan ta faru da su a ɗan baya da shekaru kaɗan shi ne shekara ta biyu da hijira kenan bayan an yi na 'yan maka da shekara uku su ma nasu ya faru su ma 'yan maka Allah ce za ku wa ba al'amari sun ɗanɗana uƙubar iya miyagun ayakunan da suka aikata na kafirci da ƙin Allah da ƙin annabinsa da ƙin addininsa lokacin da suka hoto yaƙin badar ke na ake magana a shekara ta biyu da hijira a wannan wata da muke ciki wata na ramadan a ciki aka yaƙin badar sahabbai wasu na azumi ma aka yaƙin wasu kuma sun ajiye to wannan abin da ya faru da wa'incan kafirai na makka haka su ma faru da wa'innan aka zo aka sassara manya-manyan su aka kashe su irin su abu jihar aka kama manya-manyan su aka ɗaɗɗaure aka kama su bursuna to shi ne allah ce to irin misalin abin da ya faɗa su na musibar nan da hukuma shi ne ya samu wannan yahuda na garin madina da suka ƙulla alaƙa da munafukai da mushrikai na makka suka musu alkawari suka musu rijiya shigo shigo ba zuri da suka ga abu ya zo suka janye suka kyale su abu ya faɗa a kansu kuma a ƙarshe ma su ƙi shi wanda yake ba da amsa a kan betin da aka musu na wahana ala sarati bani lu'ayin yake ce mu wani duk abin da aka yi wuta ta babbake sai ce ko aka idan mun kafir ya ba su da alƙawari shi da mun alƙawari in kana neman shi to wajen wanda yake wanda ya san Allah ne kafir in ga yayi alƙawari to akwai wani intiri to wani bai san ma Allah zai yi alƙawari ai da mun duk wanda yake da tunani ya gane da cewa wannan wa mutunan wa bai san ba Allah bai ma yarda da Allah ba kenan duk wani miyagun aiki ai kaga dole a samu wajensa in ku kaga yayi wani abu wanda za a ce alheri to da akwai wata manuwa kuma wani abu wanda ke kamar kullum yana ƙara bayyana ana ganewa da cewa duk abin da makiya Allah suke yi a kasashenmu suna yi ne da manuwa musamman abin da ke kasance a wannan 'yan shekaru saboda mutane ne kun danne karkashin ku arziki amma ku ba kusan kun danne arzikin wani ya ga arzikin sai zo ka dan lallabar ka daddaba ka yana dan sa maka zuma kana lasa da kasa na zare arzikin iya janye arzikin kai daga sama yana maka dubara to wannan shi ne yasa kuke ga suna iman waɗannan abubuwan to sai Allah ce wannan ta duniya kenan walahum azabun alim na gare su azaba da radadi rana ta gobe kiyama to kuma sai na gaba ilu Allah ke cewa kama sali shaitani izgala lil insani kifur yace misalin waɗannan munafikai abinda suka wa waɗannan yahudawa na shigo-shigo ba zurfi ya ce kamar misalin shaidan ne lokacin da yake ƙoƙarin ya hallaka ɗan adam yake cewa mutum ya kafurta yana ɗora ka hanya maras kyau lokacin da mutum ya kafurta shi ku shaidan ce in yi bari obin gashi ba ni ba kai in ni a kafin lahara bal'alami ya ce nima yana tsoron allah wani yin talaka kenan shaɗan a nan da yake yaudarar mutane yana sa su miyagun aiki a ƙarshe rana ta gobe kiyama zai yi bara'a da kowa cikar kowa ya zage ni ya ce dan da na ce ka zo ka yi wannan abu na ɓanna ai ba kai kaɗai na ce ba mutane nawa da kira suka ƙi zuwa kai kai yarda ka bi ni saboda ka ba da ƙarfi na saka ba duk abin da ka kai na ɓanna ai ba kai kaɗai ba ne saboda haka yi bara'a da kai a filin gobe kiyama kaga ce ba abin da za ka ci fakana aqibatahuma annahuma fi an-nari khalidain fiha sai ce sai ya zamanto karshen shedan da wanda wa shedan din biyayya shine gidan wuta kenan ashe duk wanda wa shedan biyayya aka saba wa Allah to rana ta gobe kiyama da shi da shedan din nan za a zauna a cikin gidan wuta tare kuma khalidain fiha suna dawwama a cikin gidan wuta kaga wannan ku yayi mu shi sa Allah ce wa zalika jazaa'u zalimi wannan shine sakamakon dukkan azzalimai ka bi shedan ya halaka ka gobe kiyama a hada ka da kai da shi a gidan wuta to da haka kai kana zargin shi yana zargin ka to wannan shine sakamakon duk wani azzalimi na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله سبحانه وتعالى يجي كلام باينسا أمام إيمان يا أيها الذين آمنوا يا كوان كي إيماني كي يردد الله kuka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kuka yi aiki da shari'a ta Allah to Allah yana kiran dukkan wani mai imani yace ittaqullaha ku yi tsoron Allah ya ake tsoron Allah malamai suka ce abinda Allah ce ka yi abinda ya na ka hannu shi ne tsoron Allah kina ku yi tsoron Allah waltan zurnafsun ma kaddama ligadi kowane rai ya diba ya ga abinda ya gabatar saboda gobe kiyama shin wai menene ka tanada saboda gobe kiyama shi ne ba haushe ke cewa wawaye a tafiya kina kai ne za ka tsaya ka yi nazari a rayuwarka gaba ɗayanta kawa kan ka bincike kamar yadda sai na umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kowa je wa kanshi hisabi tun kafin a masa kai bincike anan ina ga ko ala kwada haka ne ko yaro da kanshi ke lissawa a maciyar kaza ina da kaza ina da kaza ina da kaza kenan in ya ga akwai na kasu zai dage a gaba yanzu ana da yabon ana bashi kullum ko biyu na gani kuma ga kwambo za a yi gaba misali iya gani inda ya aiki yana ganin da bai aiki ba kaga ai zai dage saboda ka taba shi to shi ne a nan kuwa kan ku hisabi kafin a yi muku ya za ka bincika ka waiwaya ka ga shin ayakunan da Allah yake so wanne ne nake aikata shin abubuwan da Allah yana ina aikata wani abu daga ciki in akwai wanda nake aikata to in barki in gon babu to in ƙara nisanta haka na aiki na da'a da dukkan wani abu da ya kamata a yi in diba wanne ne wanne ne ban yi ba wanda na yi in ci gaba da yi wanda ban yi ba kuma in yi shi wattaqullaha ku yi tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun Allah masani ne da abin da kuke aikata kuma zai ba da labarin da abin da ku aikata wala takunu kalladina nasullaha Allah sai kadda ku mu'mine ku zamanto kamar waɗanda suka manta Allah mutane ne sun manta Allah ya ake dan adam ya manta mahalicinsa shi ne idan dan adam ya zamanto abin da yake ya saba abin da Allah ce kenan i bai ba bari bai bari ba ya manta Allah ke ba sai mutum ya mutu ya ce ba ani na mace da Allah to shi kuma Allah sai musu hukuba dalilin da suka manta shi shi ko fa an sahu mafusan ya mantar da su kansu ba ya za a yi mantar da mutum kansa shi ne a mantar da kai ka kasa yin abin da zai amfani kanka sai ka zauna rayuwar ka ta tafi a aikin banza ba abin da kai kada rayuwa ka za ta yi ta tafiya yanzu ba gaba wai mutum zai zo tun da sahin zo zamna kada ya gurin hira ba abin da ake sai hira har magaruwa ba abin da ake in rana sai a je a ci abinci shi kenan kaɗai kawai rayuwar kuma kullum haka ne wani ma za ga mutum ne har ya kai ya tsufa wani kaɗai shi da sahi a hudu mashi kujera ko riga kaɗai ya zauna iya kallon masu zuwa da zawa kawai shi ne aiki ko tasbihi wani baya yi shi ke haka in rana zai a maida mashi kujera shi gida a ci abinci ya kwanta ya huta illa asar ta yi yawo aiki in magaruwa ta iya sauka in dare zai kwanta kaɗai shi shi ke nan rayuwa ta kare to kaga yanzu wannan saboda Allah ai an mantar da shi kanshi tunda bai san ba abin da zai an halar da kan saboda ranar gobe kiyama kawai abin da yake shirye shi abin mai shi aiki na lada ba abin da rayuwa za ta yi tsawo amma ba abin da aka yi wa gaba gabata idan mutum aka ga ununa maka ayakunan da suka wallahi yan wasu ka ce tun shekarar dubu a duniya mutum da wata shekara saba'in ma ga aikin allah ya wa rayuwar albarka yanzu misali ku ɗauki waɗannan malamai tun daga malamai na buhawun arba imamu abu hanifa malik shafi imamu ahmad da yan bayan su irin malamai malaman hadisi irin su buhari da musulmi da sauran bayan allah wannan da ma yan baya bayan nan irin su albani misali shek nasiruddin albani na wancan na wani zauna a saudiya da wani yanki na syria irin su bulbaz irin su ibn al-qayyim al-jawziyya irin su usaymin ga su malamai da yawa kai ka kalli duka tun daga wancan ma na bayan bayan da su irin su imam ibn kasir su imam zahabi ibn hajar al-asqalani ga su nan malamai ba su dimbin yawa ubangi Allah ta'ala gaba dai ba su gafa wayannan malamai duk in kalli wani shekara 70 wani 60 da wani abu wallahi yan wa idan aka dauko muku abin da suka wallafa na littattafai wallahi sai ku ce sun shekara dubu a duniya imamu siri littahi 200 da wani abu ne shi wannan ibnu taymiya akai 300 naji da wani abu ibnu taymiya akwai littafin sa guda ɗaya bolin bolin wanda kowane ɗaya ya kai wannan 37 kuma littahi ɗaya bolin bolin 37 kuma rayuwar da ya aka so aka yi ta amma aiki aka wa Allah waɗannan littattafan nasu duka suna hannun jama'a kuma sun rubuta ne karkashin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam dan waya kuke gani Allah ya wa rayuwa albarka diba irin su imamul bukhari da da suka wallafa kada ka diba sai din shi ma kada bada sauran tabari da sunan su a tarihul kabir ka kalli malaman jahu wa ta'dil irin su imamu ibnu abi hatim da dan da uban da abu hatim shi da ibnu abi hatim din da sauran su imamu tirmidhi manyan malamai na ilal su dara kutsini ku diba ga irin abin da suka wallafa a bayan kasa suka bari ubangi Allah ta'ala ya musu gafara shekaru ne ga sunan amma Allah ya musu albarka to kuma kudan dawo baya-baya ma gab lokacin ku kuma ku kalli irinsu misali maɗauki malam jafar misali shekara nawa jafar ya duniya duka bai cika sattar ya mutu arba'in da bakwai mago bai ma cika hamsin ba to amma kuma yanzu idan ana hudu maka kasu sukan da suka yi wai wannan wanda aka ɗauka ne kun san a fara ɗaukan karatu duka ba daɗe ba na baya baya da aka ɗauka amma dubunan karatuttuka a kullum sa ake a duniya na shi yan cikin mota su sa yan kansa sa yan bulaguro masu shaguna yan zaune kowa sa ake rashi an bar an yi aiki na alkhairi an bari kuma duk duniya ana shi yan waya kuke gani kan fatawoyin da aka yi wanda suka mu tambaya dubunan al'umma banda wanda aka karantar da su ga sunan shekarun shi hamsin ɗin ma bai cika ba kuma aka shi shi aikin Allah yan waya yanzu wannan rayuwa ba sai albarka ba ta yi albarka yanzu wanda bai san ba malam jafar idan an sa karance wani malamin da Allah kai ni wajen shi sai wani yana lahira amma ga shi kamar yana da shi kamar bai mutu ba irin su albani duk gasu da malamai na ga sanar su malam ma wannan na kwana-kwana idrisa ga sanar daban da mu malamai da Allah karɓi rayuwarsu a aiki na Allah su sau da haka yan uwa kadai kai ba ka san ma irin gudunmu da za ka wa addini na Allah saboda haka ku yi kokari duk ayin da mutum yake a rayuwarsa ya ka gudunmuwa a addini na Allah sahabbai na manzo Allah sallam kowa sai dai ba da gudunmuwarsa akan addini na Allah wani da karfinsa wanda lahiyarsa wanda mai kuɗi da kuɗi kowa sai dai ka tashi gudunmuwa kuma hakan har a yau din nan akwai bayan Allah da suke tsaya kan irin hakan kenan duniyar wani ya ci rayuwar ya ci ribata wani kuma an yi asara kasuwa ce da yanzu wani ya ci riba wani ya waɗi ba haka ake kasuwa ba to Allah sa da mu ci riba to shine Allah ce kar ku zamanto kun man ta Allah shi ku Allah ya mantar da ku kasawa kanku abin da zai amfane ku ku rayu famfo fau rayuwa ta a banza ziyu ba abin da kai ka zai lalata gobe kiyama kana komai abin Allah Allah ka ne ulaika humul fasiqun Allah ce to kaga wannan sune fasikai la yastawi ashabun nari wa ashabul janna Allah ce yan al yan wuta da yan aljanna ba sa daidai a nan duniya ba su daidai ba a lahira ba za su daidai ba saboda su yan wuta a nan duniya ma ai banda miyagun aiki ba abin da suke shi ko mai miyagun aiki a duniya ma ai ba suna kirki ba yanzu misali a nan duniya kan masu shirka kan manya-manyan barayi kan masu kashe mutane kan yan shaye-shaye kan fasikai kan masu ayakuna na miyagun masu yawa suna da iyaka suna da yawa amma su taba kima idan mutane sani yau aka ce wannan ɓarawo ne da ya zo ya zauna kowa tsoro ya ko bukwa so ma zo zauna kusa kowa nan sa ne ga ana tashi ɗaya bayan da ana ana barin gudu so da kar a gaishe in an ce wannan mai kashe mutane ne haka kuma duka babban wannan miyagun aiki Allah ya ba kun san menene duka jahilci shi yasa kadda mutum ya yarda ya haɗa kayan shi da jahilci yanzu wannan da kuke ji ana ba da labarin ana ta kawowa hari a cikin ƙasar mafi yawa an aka zo sai a samu diya wasu ma'ayan ƙasa ne mene ne ke kawo da jahilci in gaje ka ɗauki mutum yanzu misali in ba jahili ba wane ne za a zo a tarraka a ɗau kuɗi a baka ka je ka ɗau makami ka je ka kashe wani kai da baka da tabbas ka kashe ko kai za ka kashe duk wanda ya ce zai je kashe wani a cikin bici ko ya kashe ko a kashe shi to in ba zahiri ba zai wani aiki a wannan ba aiki ne ka rasa aikin da za ka yi na kashe mutane mutum zai baka kwangila ta kirki hana kai ba kwangilar kashe mutane to duk wanda ko ga an ɗauki ana amfani da su a irin wannan hanyoyi wallahi yan uwa jahilci shi yasa jahilci musamman jahilci na addini ba karamin musiba ba wallahi inda kasashen musulmi ne da sai an yi ƙoƙarin duk hanyar da za a bi tun daga ekon freelance tun ƙasa a yi ƙoƙarin da cewar kowane yaro a bashi karatu na addini cikin karatun da yake na ilimi na zamani don ya zama to kowa ya tashi da ilimi na addini da tarbiyya kyakkyawa kowa zai mai tsoron Allah wallahi da ƙasar ta canza muguwar canza da bukwa tsammani saboda shi nasara bai karantar da kai addini ko bai baka tarbiyya mai kyau bai nuna maka hali na kirki shi yasa wai mu gaba yanzu nasara yakan ɗaukan gudunmuwa bana in za a yi wasa ko? in za a yi duwani abu na kirtin na wasa na wani gano bokanci ko wani abu na wasanni shaɗanci duk zai iya bada kuɗin shaɗa kai nasara zai baka kuɗi ka je ka sha giya amma ba zai baka ba kuɗi ka sai ka yi sallah ko ku je ku gyara masallaci ko na baka shi yasa za ku san aikin musulmi ya sha mana na kafin yanzu tsakaninku da Allah a ƙasar nan tamu dubban masallatan da aka yi da kasashen waje suna da iyaka duwaye su musulmi dukkan daga an gina maka masallaci da makaranta wajen ginawa musulmi an rawa mai suke gina gidan wasa da gidan rawa da gidan kaɗe-kaɗe don ka sanar cewa inda mutane ba sa baka tarbiyya mai kyau ashe dama ma kuskure ne muka yi a baya ma da muka amince da wa'in da mutane zai dama ai tun da wani kuma tun kafin su Allah ba mu labarin su kuma littafin da Allah yana gaban mu suka zo suka same mu kuma uwayenmu sun ce ba su yarda ba kuma sun nuna adawar su mu daga baya muka zo muka karbe su da hannu biyu amma suka yaudare mu suka tafi shi yasa kira wallahi ba komai yake ka ba irin wannan bala'i illa jahilci mutum ya je na kashe ɗan uwan shi musulmi a baka kuɗi wadanda ka je kai aiki na kashe ɗan uwanka musulmi kuma kai ma ba shan ba za ka yi Allah kare to a nan duniya ma ba a yi daidai da yan wuta da yan aljanna Allah ce ashabul jannati yan aljanna kumul faizuna su ne za su samu rabo a gobe kiyama kenan dan wuta shi wani kiyama ta yi asara ce wahala ce an shige ta har abada amma shi dan aljanna rayuwa ce da babu rayuwa irinta shi yasa sirrin da yasa sahabbai na manzo Allah sallallahu idan aka zo yaki ba sa gudu idan aka zo yaki duk da cewa akwai lokacin da Allah ya musu ibtila'i aka gudun amma bai wuce daya biyu uku ban ka samu da yakin Uhud da aka samu da yakin Hunayn amma yakikan da su ya ba su da iyaka ba kaje gudun su shi ma kuma wannan Allah ne ya rige kaddara musu wannan abu kuma ya ce ya yahi musu dan kar goma wani ya faɗi da nuna zargin su na'am eh musu ne wa Allah ne kuma ya ce ya yahi mushi to kai akwai taka magana ana babu taka magana ana to wa'annan bayan Allah in suka zo kadai su tunanin su shine aljanna kuma duk sun samu aljanna yau shekara 1400 da wani abu wallahi wa'annan bayan Allah tun daga mutuwarsu har zuwa yau ba su taba ganin wani abu na rashin jin daɗi ko daidai sai gwan daya har zuwa yau inda da muke magana suna cikin kyakkyawar rayuwa suna cikin gina aljanna su kuma wanda suka yi abin da ya saba wannan a wannan lokacin nasu su ma shekara dubu ɗaya ɗari ruwan nan su kuma har zuwa yau da nake muku magana nan wallahi ba su taɓa samun hutu na segon ɗaya ba zuwa yau aiki ya bambanta su ubangiji allah ta'ala ya yi mana dashe da aya kuna nagari ta bismillah ba
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يعلمون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يتشوى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لتداولنا littafi mai girma alkur'ani da ke hannunmu nan allah ce da dutse aka saukarwa ba dan adam ba don kasan dan adam da jini da dutse ne kun gane dutse yadda ke da karfi ko yadda dutse yake da karfi amma allah ce da shi aka saukarwa alkur'ani la ra'aitahu khashi'an mutasaddian da ka ganshi saboda tsaban tsoron allah ya tsatsage in kashe tillah sun tsawon tsoron Allah amma dan adam sai a karanta alkur'ani tun daga magana annasi shiru ko a kami kaba wani maza a gaya mai ce bayani kai ka ce in uku wata zo zai iya daurewa a zai iya da abin ya zo ba iya za a yi amma kuma zuciyar a kashe babu kyau amma wannan dutse da karfin da nashi Allah ce da shi aka sauka da alƙur'ani da an tsagi ya zai saboda tsoron Allah shi sa wannan littafi da ke hannunmu littafi ne mai girma babu wani abu a saman doron ƙasa da ke wannan littafi a wurin Allah shi sa ba karamin alkhairi ba ne da aka bar mana wannan littafi da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam duk da makiya Allah a cikin yan shekarun nan suna ta faruwar farfaganda musamman a wa'annan salloli wajen ƙoƙarin da sai an raba mutane da tarbiyya ta musulunci da aƙida ta musulunci wanda Allah turo annabi sallallahu da ita a gama su da aƙida ta shedan wanda mutum idan ya da wannan aƙida ya shiga wata lahar abu da ba zai fito ba Allah kare mu duk mutumin da abu ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karyata shikenan ya rubuta imaninsa gaba daya abu ɗaya in ya tabbata daga nan sallallahu bakar ya ji karyata wai yan uwa me ya kawo wannan musiba wallahi jahilci ne shi yasa kullum muke magana akan jahilci Allah kare mu saboda yanzu misali wannan mutumin da yake da a wannan akan mutane su yi watsi da alkur'ani da su yi watsi da sunna da dukkan wani abu da aka rubuta karkashin sunna waɗanda suke sauraron shi wallahi ba wanda ke sauraron sai ba sai jahilci inda mutane suna karatu wallahi tallahi da mutane sun yi mamaki abun kuma ya yi a kirga to matsalar mutum bai sani ba kun gane ko yanzu misali ni da ba likita bane ko yanzu sai na je na sayo kayan likita da kayan aune aune na sa hadda na rata ya auya da magunguna da kayan awo da komai da komai sai na je kauye wanda ba san komai ba na ce musu ni daktar ne na likita har da nake dan raba musu su fara da sauransu abubuwa suna sha kuma yana jin ciwon kai in zan dan bashi sai ka zo da kai ka zo ka shiga shigo ga ka ce wannan ba likita bane ba wannan ka sayar na kai da Allah ba dai abin da zaka wani yo ba sai ba amma inda wanda suke sun sani yawa a yau mun san jawana ne ga abin da ke ba to za su gane to shi wannan mutumin haka ne duk abin da ke faɗan nan da abin da ke fafuskar duk gaba ɗaya a warware ke da shuna mutumin da ya ce da zirka da ne kadai sau ɗaya ne aka saukar da shi mutum ɗaya gan shi ya ce da allah ce ina an zanna hudun nan da ya ce da zirka da ne ya ce muka saukar da zirka da ne sau ɗaya ne annabi ya gan shi ya wuce ya kare ba ƙarin da zirka da ne don allah daga nan na aika kare da shi ana zancen an sauko alkurani kana zancen da zirka da ne aka sauko yanzu don allah malam wannan in ba jahili wani saurari shi wallahi yan uwa ba karar musiba ba ce jahilci shi yasa abinda zai nuna muku muhimmanci ilimi ayoyin da suke magana a cikin alkur'ani akan ilimi Allah kaɗai sanya musu ladan da Allah ya ajiye akan neman ilimi wallahi ba don komi Allah ya ajiye wannan lada ba kwadaitar da mu wallahi don a nemi ilimi saboda ya san da cewa in mutane suna cikin jahilci sai ya bi kirki yau a jahilci ba ba abinda za ka samu lada zumunci ma da in kai da dan uwanka wallahi ka samu lada ya sai ka yi gori cikin ba dan ne ba da aika sai kai abin da ka bata aikin da kai saboda jahilci in ibada kai sai ka bata sai ka rubuta ta kun gane ku shi yasa ai wani malami ke cewa fa inna faqihan wahidan mutawarri'a ashaddu ala shaitan min alfi alif yace mutumin da fahimci addini daya shaitan kafin ya badda shi sai ya badda abidi dubu daya ibada ba ilimi ai musiba ce shi yasa Allah ko ina sai ya ajiye lada akan neman ilimi dan saboda in ba da ilimi ba matsala za su samu kuma dukkan aibun da ke waruwa a yau duka jahilci ya kashi in ba da jahilci ba ya za a yi mutum ya zo lokaci daya ya ruguza addini tun daga lokacin da Allah tura nan zuwa yau shi wa abin da wani mutum yake magana masa suka ake cewa shi ko tun daga lokacin manzo Allah sallallahu har zuwa yau ya ruguje kowa ba wanda ya basu ya ruguje kowa ya ce ba wanda yanzu kare a matsayinsa a yanzu yana nufi da cewar kowa yanzu ba su suka yi koya mishi addini da Allah yanzu da annabi za ku yi rako da ba su suka yan uwa wani irin tabi wato Allah kare mu mutane saboda jahilci kuma shi ma ya san da wanda suke sauraron shi ya san haka yahuddul sahihul bukhari ne kace wa'annan mutane da suka wa annabi ƙarya malam wannan bala'i ya kai bala'i me yasa muke magana akan irin wannan abubuwa dan muna ganin su kullum da zaka bude waya sai ka gane jeho shi to kai in ka san da cewar ga abin da ake kira akan sa wani bai sani ba sai ka kuje zama lokaci lokaci muna magana akan haka da in ba a magana wani sai ya tsammani gaskiya ne shi yasa ai ta ka an san da abin da ake jehowa akan waya na daidai ana jehowa a ƙidu marasa kyau kowace iri aƙidar shi an ci ma jehowa ke ciki musamman a cikin 'yan kwanukan nan ku yi hankali wannan da yaƙi da ya tashi tun asali wanda suke yaƙi lallai wani kotu ya kusan da cewa ɓangaren su ne wannan to akan wannan wani yakan iya yaudaruwa ya ga cewar har na jiwa mutane suna ma furta so ne duk duniya ma musulmi kirge su to kaga mutum ya saba alkur'ani ya saba suna ƙwar'ani ma ya walwale shi kuma ka ce ba musulmi kirge shi a yi hankali yan uwa zamanin fitina ne muke ciki wallahi a yi hankali manzo su ce akwai zamani zai zo mutum zai wayi gari da imani kan malice babu komai ya zama arni wani da malice lafiya karo da imani kafin gari ya wayi babu imani sai an yi taka an tsara musiba ce ake cikinta wani ta wuce tunanin da mutane kuma wallahi babu wani magani illa karatu na addini karkashin Allah ya ce manzo ya ce sallallahu alaihi wa sallam in ba haka mutum za a yi nadama Allah kare to wannan littafi alkur'ani littafi ne mai girma wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun Allah ce waɗannan misalai ko waɗancan misalai ma saboda girman su in kun ya ce tilka ko zalika nesa aka nuna nesa abin da ke gaba gami ba wani alkur'ani ba sai Allah ya ce zalika da nuna shi a nesa saboda girman shi in kun abu yana kusa an nuna an mushi ishara da nesa to dan a nuna cewar girma abu sai Allah ce to waɗannan manya-manya misalai muna sanya su ne ga mutane domin su tsaci tunani su yi nasari shi mai hankali ai tunani yake huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu shine Allah wanda ya sabkar wannan alqur'ani wanda babu an mota da gaskiya wanda ya cancanci bauta sai shi Allah duk wani wanda aka bauta bai cancanci a bauta mashi ba Allah shi kada yake bauta alimul ghaibi wa shahada Allah shine masanin abin da ke na gaibu abin da ba a sani wanda Allah kadai sani na gaibu shi Allah ya sani da abin da ke fili duka Allah sani huwa rahman ar-rahim Allah shine mai rahama wani fice mai faɗi da ta gama dukkan bayansa a saman doro ko dabba amma kuma arrahimu ne mai sada rahamarsa rana ta gobe kiyama ga muminai bayansa na gari
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
الله سبحانه وتعالى yake faɗa wannan littafi nashi mai girma yake ta huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu shine Allah subhanahu wataala wanda babu an wuta da gaskiya wanda ya cancanci wuta sai shi almaliku sarki mai mulki mulki wanda ke bashi da iyaka mai mulki na hakika wanda ba wani mai mulki in ba shi ba duk wani dan gunta abu da aka baka na wani dan lokaci ne alqudusu tsarkakecce wanda ya kai karshe wajen tsarkaka assalam wanda yake amintar da bayansa daga dukkan wani abin ki almu'min wanda yake gaskata da manzanninsa wanda ya turo su almuhaimin wanda ke kallon abin da bayi suke aikata ina ka ce almuhaimin ke na arraƙib wanda yana kallon ka a kowane lokaci abin da kake ke sabawa Allah ke a kowane lokaci Allah yana zuba rambu a zauna cikin masallacin nan Allah yana kallon kowane ɗaya cikin amma kuma muna wa Allah godiya da ya sanya haka ne domin Allah ya ganka wajen aikata alkhairi ba karamin matsayi bane a gurin Allah Allah ya mana dace zama dukkan lokutan mu akan abinda Allah zai yarda da al-aziz wanda yake sarki mabuwayi wanda ya fi karfin kowa ba mai rinjayarsa al-jabbar wanda shi ne duk wanda ya ga dama ya taka wa birki yanzu ne shi ne al-jabbar duk wanda an zargi ta taka maka birki yanzu ne yamma yana gun allah zai kai ba yanzu misali ba yaƙi ba ne ake ana ta fafata yanzu misali ana ga an ce mai ƙarfi sai a kalli amurka ko yanzu idan allah ta'ala ya so ya taka musu birki ɗan ƙaramin taka birki wala yan uwa kun gan segon biyu ina aka segon biyu an kare ko segon ɗaya kada kasar zai motsa ta a segon ɗaya duk gidan kowa ya zube kowa duk makamin ma ya kasa ko mi an kare shi yanzu ba wasu yaki da wani ba kansu ma ba za su iya ceta ba sai yanzu an haka su shi sa Allah shi ne aljabbar zai karya kowa in ya gada ba kuma in ya gada ba kuma a ido ita da wani ya gada ba duka jabbar in kana da wani baraka ya liƙe maka ita duka sai aljabba almutakabbir wanda ya kai ƙarshe wajen ɗaukaka da girmama subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah ya fi ƙarfin abin da suke hada shi da shi da shirkar da suke yi wa Allah suna gama shi da wasu هو الله الخالق شيني الله سبحانه وتعالى الخالق والليك بحلتا duk wanda ka gani a saman doron kasa halittar wane ne Allah ke ka kari yawonka in wa ka gani na Allah ne Allah ya shi shi ma ne fandaran shi ma Allah ya shi duk ya ka lalatarsa da kafircinsa Allah ya shi in ice ka gani Allah ya in dabba ce Allah ya ganye Allah ya komi za ka ɗauka ɗan adam komi za ka sarrafa ma kayan Allah za ka sarrafa in rami kai ƙasa ka hudu arziki kayan Allah ne in mai ka hudu ma kayan Allah duk abin da kai na Allah ne sau da ka shi ne alhali mai halitta ke komi shi a cikin shi albari'u shi ba mai halitta wanda yake shi ya fari halittar bayi bai gani ba abin kowa almusawwiru mai kera bayansa kadi ba ga Allah da ya dan adam ya ce wasawwarakum fa ahsana suwarakum dan adam a duk halittu na Allah da kowi komi kyau kadi ba ga dan adam kawa no gare shi ba hudu ba yanzu da an wa dan adam kawa hudu ya yi kyau da ka sun kuya kawai sai aka bai ba sai Allah ya dan adam kawa biyu kuma abin da zai ba ku mamaki da kawa biyun nan ba haila shaka ba kuma yake tsayuwa kaga yanzu mutum da aka yi da kawa biyu amma sai an sa jak ya zama na uku sannan zai iya tsayi ba in aka tsaya shi da biyun ba zai iya tsayi ba in gani ko to ka gani ka ji ba gani Allah ke wani irin wannan kuma ka kalli dan adam idan dan adam yana tafiya bai ya karkace ba in ga mutum ya karkace to wani abu ne Allah ya ga dama ya jarbe shi da shi na rashin lafiya shi sa ke karkace amma kowane dan adam yana tafiya a hakikanin al'amari da kawai nawa ake sayya ɗaya ce tun da ɗaya ɗage ta ake in ka ɗaga da nawa ce yanzu misali idan mutum ya ɗau kaya da su irin ɗan dakon suke ɗaukan bahu ɗan tiya arba'in in za su kai su ɗora a cikin su ko kuma a cikin mota ai tafiya suke ko idan suna tafiya idan ya ɗaga kafa ɗaya na karkace inda karkace da haɗuwa to duk gaba ɗaya in ba Allah ba ake irin wannan halitta irin can halitta irin wannan sau da dukkan aiki na Allah to kuma ita ma ta wajen da ko gani kan jiragen ruwa kan na sama kan motoci kan babura duk gaba ɗaya su ma halitta ce ta Allah domin me domin na ɗaya dai Allah ta'ala duk abin da aka sarrafa kayan shi aka sarrafa kuma wanda ya sarrafa shi ma waye shi Allah ya shi waya ba shi damar da zai yi Allah waya koyar da shi Allah in ba Allah bai koyar da kai ba kai saka yi na abubuwan ba shi sa ko ina abubuwa kan ku ga girman kowa kan nasara ya burge kadan ya irin wa'in abubuwa a wanda za ka ga girman shi wanda ya nasara wanda ya abin da ake saboda mutane sau biya suke mancewa ka yi suna taya bayin nasara a ko'ina su mance da Allah in Allah ya bashi ba bai iya yi yanzu shekarun ba an yi wa'in nan yanzu wani ba waya bace nan da shekara ɗari da ta wuce babu wa'in nan wani amma wa ya koyi da ɗan adam allah ya koyi da shi abin da zai zuwa gaba yanzu a nan wasan shi su ma na sarar musan shi amma kuma allah zai ba ɗan adam tunanin da zai shi kuma yi kuma yi resir in ga kayi abu ya yi resir to allah ba dama yi shi yasa ake saitin mutum da bindiga kuma kominta ya cika amma a halba in Allah bai gana wata kita shi haka ne ko ko ta ta tashi kuma karto shi ya wada ka haka ake Allah ya gada kuma in ya gada kuma halbe ta halbe shi yasa ai ma min dabbati illa huwa akizun bil asir Allah ke shi yasa idan mutum yana karanta alqur'ani kullun zaka ga girman Allah zaka san wane ne Allah kuma ka girman sa dalilin haka zai sa ka kaɗaita shi da ibada maka haɗa shi da kowa dalilin haka zai zaka rika tsoronsa dalilin haka za ka yi abin da zai yarda da shi roƙonmu ga Allah ta'ala mu da ce dukkan abin da zai yarda da shi mai karba ba subhanallah tsarki na muke ko alban al-musawwir lawul asma'ul husna na ga Allah sunaye waɗanda suka kai ƙarshe wajen kyau Allah ta'ala yana da sunaye masu kyau kuma ya yi umarni ce mu roƙe shi da su kowane suna inda na Allah ne kana iya tawassuli da shi Allah ina roƙon ka da sunan ar-rahman Allah ka banka ba ka yi daidai yalla ina roƙon ka da sunan ka ar-rahim ka banka ba sai ba ko ka yi daidai abin shi shi na kai ne muke dogon bayani yawa saboda haka Allah subhanahu wata'ala iya da sunaye masu kyau amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da sunaye 99 duk wanda ya harnace su ya kiyaye su yace me ya shiga aljanna malamai suka ce abinda ake nufi anan cikin sunayen Allah masu yawan nan dinda suna Allah ba ana ni ba ɗari ba ɗaya ba ne domin akwai dalilai da suka nuna ba haka ba ɗari ba ɗaya ba ne amma waɗannan ana nuna maka cikin sunayen na Allah domin addu'a na nan sun yake cewa Allah mai ta'aruka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzalta bi kitabika aw allamta ala min khalqika aw sa'ata bi bi ilmi ghaibi inda to wannan shine mahallu shayi kenan akwai sunayen da Allah shi kadai ya san da su akwai ma sunayen da suke manya manya da Allah zai sanar da kai su to in mai karnuka a take ne alamin da su saboda haka allah iya da sunaye masu kyau waɗannan sunaye 99 idan mutum ya kiyaye su ya fahimci abin da suke ɗauka na ma'ana ya yi aiki da abin da suka kumsa to zai shiga aljanna amma sai dai akwai riwaya ta abu hurera wanda suke cikin sunan na imamu tirmidhi wanda ya zano su duka gaba ɗaya aiko ɗari baɗe to wannan riwaya da wannan tabbata kuma a cikin ta a cikin wannan sunayen da aka zano akwai sunayen da ba na Allah ba kuma akwai sunaye na Allah da ba mu su a ciki shi yasa ke ita wannan riwaya ba ta tabbata ba amma kuma mafi yawan dukkan sunaye ne na Allah kaɗan ne wanda ba ta tabbata ba yana ga musa wuce sun kai goma a cikin ɗari baɗe irin su al-rashir irin su al-sabu irin su al-baki suna ba suna Allah ba kenan akwai wanda ba suna Allah ba kuma akwai suna Allah to tun da dama hadisi bai tabbata ba dole a samu wannan matsala na'am to da aka wani lokaci wajen kokarin wani a cikin haka ne ake samun wannan tangarda wajen zakulo irin sunaye shi yasa akwai sunaye da suka tabbata suna wani babu su a cikin wannan riwaya wani ba kasu ba akwai wasu a cikin alkur'ani suke ko ba kasu ba so da aka kenan Allah yana da sunaye wanda suke sun kai ƙarshe wajen kyau lahu al-asma wa husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard wannan suke cikin samai da ƙasa suna tasbihi suna yaban Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-aziz shine mabwayi alaki mai hikima gwani a cikin aikin wanda dai abin da zai da hikima cikakka ba irin aikin ka da dan adam ba sai an yi harka da dawa na sani shi Allah bai taba aiki bai ga dawa na sani ko mai daɗi ko maras kyau ko mai ya kaddara babu tsimi da wani Allah ke shi kadai abin da ya kaddara ko kun gashi ba kyau shi kadai haka ya so ya kasance shi wani abu ya shiga cikin mulki shi ba da ya so ba ko da abin ba shi da kyau yanzu misali na giya ke na faruwa ya ka an rubuta kasance ko ba canza shi ya rubuta zai kasance in bai rubuta ko ba zai kasance ko da an yi niyya ba zai kasance da ka dai wani yana nuna mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala fa'ala lima yurid da abin da ke nufi a cikin bayan haka zai ba su ya mashi program din abin da ya ga dama kai ne dan adam ake juya akalarka ko kaso ko baka so ba a taka maka birki ko kaso ko baka so ba in ya ga dama ya kashe ka in ya ga dama da ranka ba mutum wani yanzu ba turan ba ne yanzu idan Allah ya ga dama kada sai a waye gari wata ranku gashi na zai kwa daga rana kare shi ke ne da ko gana wa tsuntsun nan ya ji tumishi a kuko ne wanda ake zaji ana kallon shi a cikin kashi haka ake za ɗan adam yana da gwagwa ɗan adam ke nan a kugo? to allah ke nan kada abin da ya ga dama ce kasance ko ya kake ka kai shi yanzu zai sauko ka in ya ga dama kuma duk yadda kake kasa sai ɗaga ka sama wani a cikin kurkukun yake iya ne gwagwa bai taɓa yin mulkin ba kuma allah ya hudo shi ba shi nesa mandela ba haka aka yi ba shekara wajen ashirin da wani abu yi a kasu tun muna yara muke yi ana nisan mandela har ana mushi waka akwai wani waɗan nijar da mushi waka ko tun muna yara muke yi ana sa wannan waka musamman lokacin da nasara yau dare mu wanda nasara da ya zo ƙasar mu yaudarar mu yayi ya zama a ƙasar mu daban da rai yanzu ba abin da ake a radiyo kullum sau hudu akwai wani abu da ake bala da bincika da katin fafar sai ko kullum yar in yayi kowa za a zauna a gindin radio yan wa mu Allah godiya za a zauna a gindin radio kasar na haka gaba ɗayanta za a sa music ne za a sa iri iri na ɗan zari ɗan ina ne an rawa ne ake sa ka yara saurara shi ne cigaba kuma akwai show da sandi a zo shi mai so ya zo a sa a yi zanzaro a ɗaure a hutu a rikasawa ɗan zayar da ɗan ƙasashen arnawa da jib a yanki suna rawa suna abubuwa da ba tsawon da babu kyau amma ƙasa ake sawa da lokacin ya yi jama'a an taru a bakin fili a rakar ya zo mana samariya samariya unguwa unguwa aka zo ake sa tere ana sa wani rere ana kallo aka zo ake a yi firi dan gurmugo a yi wane ne wasa iri iri daban-daban in an taɓa kwasa kirtir ne ake muku don kalkumanci al'adun sai yi mai da ne da tsara tsara gwalantacci yaudarar mu suka yi suka zo salama mu da Allah waddu ne ta kafuruna kama kafaru fata kuna sa ku riwa ga da Allah yan uwa wannan aya da na karanta muku yanzu wannan abu da muke magana takatirci ne ke magana a kashi amma Allah ya saukar da shi shekara 1400 da wani abu amma a wannan lokaci Allah ke gaya muku yankali ya ce kafirai suna guri ku kafir da kamar yadda suke kafirai irin abin da suke kuma ku wannan abin da ake a kasashen su ne ake a kasashen idan kai ma'aikaci ne sai a waye mu kai da cewa kaɗai mutum ya rika rayuwa da an samu salar a ta gidan giya ana sha shi yasa a da ma'aikatan da suke shan giya kusan a jama'a wallahi kaɗai ne ba su sha sai da ta kai a hili ake shan giya a nijar a kota gidan giya a yamai jirgin yan allah rugu da jirgin yan in tana in kwata rugu jirgin allah ƙara rugu da ta da rana kai tsaka ake shan giya a hili saboda haka yanzu a Nijar kai ma ka san ka hoto yi ka shagi akwai matsala Nijar musamman murnar mu da ya zama to matasan mu alakwal ma akwai biro da musulunci ko wata lakwal don wa ba karamin ci gaba ne ba ubangiji Allah saka wani matasan namu kuma yanzu da Allah ku diba ga ko yanzu wannan karatun da ake yanzu misali suna suke tsara karatun duka matasa ne kuma suna suke yada shi matasa ne wallahi da kun san inda abin da yake zuwa duniya wallahi da kun yi mamaki kullum mutane suke kira mu daga nan su ga wani ba ku san wata ƙasa yake kada sai mu ga lamba ya mai mun tambaya wannan kwarki ina ne jin zai ce ya ji karatu har wani yana yana ƙasashen wani ce da Allah akwai tafsiri aka daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza Allah aka yi koya ne aka yi ce bai same su ba da Allah sake bai domin shi daga nan su mutane suke saurara yanzu na tsara su ku yi haka Allah bai su ba a rika yada wannan Allah ya ce annabi ya ce a ku diba ga da aka yi 11 september waɗannan mutane ƙoƙarin da suka yi su yi da wannan abu sun zo da musulunci aka nuna musulmi dan ta'adda ne ake takura musulmi ana kawo abubuwa daban-daban yanzu kadai cikin shekarar nan uku sai Allah ya zo da wata sabuwar siyasa ya tarwatsa duniyar gaba ɗaya da kowa huta yanzu duniya ba samu gabanta kowa yanzu ya samu yancin kanshi yanzu Nijar ta dora Amurka ya tsaya nan kuma dole ta tsaya ta saurara a da ta tsora mata kai yanzu ba Allah canza shari'a tsarin duniya ba yanzu abubuwan da suke kana sama kana to yanzu duka duniyar gaba ɗaya ta abin ya canza duk wancan kowace duka ya canza bayan da ake tsammani ba ba ki irin wannan Allah ne ya ba mu dama yanzu kaga sai mu yi addini kuma gashi wannan matasa da suke tasan suke fahimtar addini wallahi za ku yi mamaki in Allah ya yarda zuwa gaba sai an waye gari duk gaba ɗin ministorin kasar mu gaba ɗin sun fahimci addini ran da ku aka yi haka akwai aiki duk abin da zai Allah zai yarda shi Allah ba zai bar irin wa'ina bayan ba su yi abin da Allah ba zai yarda kaga kenan ku akwai aiki ga nasara shi yasa wannan nasara tun da wuri ma ya san da cewar shi kadai ne iya neman dan abin da zai samu na al'amarin rayuwa kada ya zo a yi mu'amala ta taka tsantsan ka zo ga abin da kake so mun sani saboda ka ai taka tsantsan da ka zo ka ɗauka mu ɗaura ba mu ka ɗauna ka kuma ai adalci ba ai da dawo da kake mu ariye har ka hana mu zo mu rika tsaya a goyin kayan mu ne wai baka yi saka zo ka rabu kayan ba ka an cuce mu wai su zo su ajiye bas amma ɗan ƙasa ba bai isa ya rabu ba wani lokaci ba za su ɗan ƙasa su yi gadin su amma baka raɓar su kusa sai kai bature ne kamar shi da zinariya aka yi shi aka yi ka dalaka kamar su mutanen zinariya aka nuna kimarsu a duniya shi yasa muke wata wannan yaƙi da ake duk a karkashe su a yi zubar ta saboda haka mu ne muna wa Allah godiya wallahi murnar da muke a kullum da muke ga musulmi kullum matasansu suna ƙoƙarin fahimtar addini yara suna karantar addini wannan ba karamin albishir bane ga al'ummar mun san da cewa akwai ci gaba cikin al'ummar kuma muna kallon abin da ya gabata a baya dan shekarun baya da duka abin da kun sani mun sha faɗi yana mace dai a da a wannan lokaci da nake ba gonan mu duka a gaban idan aka yi haka yara da yara shi kune ku gani mu lokacin da muka gani wannan a nan kasar ka ga macen da ba ta da aure wanda kike da adiko akan ta akwai wahala kuma jib da ake sa bakin nan kuma ko alaƙwala kan amma Allah take tarwatsa wannan abu yanzu da ka ga mace a Nijar tana yawo ba ba hijabi a kanta kawai ka ce arniya ce kuma haka ne da wuya ka ga musulma haka musamman dai a irin gariwan wannan ban san ba a yanzu amma mu dai ana shi sa akwai mata za ga namu na musulmi waɗanda za ga ana gwado su a tele suna sa adiko a yi wani a yi wani ƙarfi adiko ina da Allah san wani abu ya zama ƙauyenci su haka kada su sa hijabi su rike musuluncinsu babu ci gaba babu wayewa in ba addini ba yau duk wanda ya san yanzu misali da kuka fahimci addini dan Allah in sai wata yarinya budurwa ta zo ta wuce ta sa irin wannan kaya ne za ku kalle ta an ko ba kalle ta ba an ya ka san wannan ne ba kauye ce amma mace kaga ta sa kaya na musulunci ta sa hijabi ta sa kuma ta ma ta katuwa to za ta burge ka da mata in ma aure za ka kalle ta wannan canza da gidan wani amma da jin wuce wacan ya zama da ba ta nema arewa ce shi yasa malalaci ma ya tashi aure taki a neman mata kirki wai shi ma duk wannan tashi taki a neman mata kirki shi yasa yan wani musulmi wa Allah godiya domin muna wa Allah godiya Allah ƙara mana dai wannan abu da muke gani mai kyau a ƙasar nan tamu ubangiji Allah ya lullunka shi Allah ya saukar da alheri a cikin ƙasashen mu Allah ya kama mana zaman lafiya Allah ya saukar da alkhairai masu ɗimbin yawa ga al'ummar Allah ba mu haɗin kai kuma Allah ya ba shugabannin mu su ma adalci kuma mu ma Allah samu yin su da'a kuma Allah ya kare su ya kare mu ya kare dukkan al'ummar kasar mu wanda zai kulla makirci ko da a cikin gida suke ko a waje suke mun yi Allah ta'ala ya mana maganin su ya kare mu da makircin su ya mai da mu kayan su ina ga Allah zamu tsaya bukatun mu na alheri Allah ya biya mu subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh